الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkamu da haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa na tauji na ilmin qira'at bil ulum bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah al qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuha bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasinmu na saba'in da takwas za mu yi kinan ko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Ayar da za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta sittin da biyu a cikin suratun Nahal, wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya ji aluna lillahi ma ya karahuna, kuma haka ba, suna sanya ma Allah abinda suke kyama su ne ‘ya'ya mata’. don suna kyamar 'ya'ya mata wannan kuma ba dukkan larabawa ba ne wasu daga cikinsu an gane ko ba dukkan larabawa ne suke kyamar 'ya'ya mata ba wasu daga cikinsu Allah ya faɗa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala a cikin suratu az-zukhruf idan an kai ɗaya daga cikinsu bushara game da Allah subhanahu abinda yayi ma Allah subhanahu wataala ya buga ma Allah misali ma'ana yake kenan mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah mun gane ko yawwa to a cikin surutun na sai Allah ya bayyana wannan ƙarara wa iza bushira ahaduhum bil unsa idan an kai matsinsu bushara da iya mace sai ga zalla wajhu muswaddan ko huska shi ta yi baki kirin ba wai ana rufe an sha mata finti ba a ya gimce huska wa huwa kazim yana daga cikin yana cikin hushi to ya tawara min alqawmi min su'i ma bushrabe yana koye ma mutane saboda munin abinda an kami shi bushara da shi an gane ko Allah ya ce ayumsikuhu ala hunin shin zai rike shi ne akan kaskanci ma'ana akan kaskanci da zai yi ma yaron koko ala hunin akan kaskancin da zai gani a cikin al'umma ana ce mai uban mace am yadu suhufi turab ko ko ya kai shi turbuɗi cikin ƙasa Allah ce ala sa'a ma yahkumun abin da suke hukuntawa yayi muni suna daga cikin masail aljahiliya waɗanda sun kasance suna aikatawa mun gane ko dan mu fahimci ayar to shi da Allah ce to kuma ayoyin da sun ka biyo baya dai wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna suna sanya ma Allah abin da suke kyama shine iya mace wa tasifu alsinatuhumul kadhib kuma halsunansu suna sifanta ƙarya an na lahumul husna suna da mafi kyawu kinan suna nuna matun da su adda duniya lahiran mata suka kuma haka suna kiyasin duniya akan lahira kamar yadda mu'tazila ya amfani wani abu in ya sauka ma hankalin su anan duniya sai su ce to wannan abin hadisin yana da rauni marmakon su gane cewa lahira ta bambanta da duniya kuma hadisin iya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu zancen a ja da baya ko a karyata shi sai su tsaya suna wani inda inda to sai dai su mu'tazila ba mu ce musu kafirai ko ba haka ba la jarama anna lahumun nar tabbat ba shakka Allah ce su adda wuta ba aljanna gare su ba wa annahum mufratun imamu nafi al-madani ya karanta wa annahum mufritun kenan daga fi'ili na afrata يفرط إفراطا اسم الفاعل المفرط اسم المفعول المفرط تشي إمام نافع يا كرنتا مفرطون أنغانيكو سورة قراء سنكرنتا مفرطون بند إمام أبي جعفر شي يا كرنتا واتو مفرطون طه كاجي قراءات sun bambanta idan muka duba a cikin littafin alkira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 442 qira'an nafi wa annahum mufritun imam abu ja'far wa annahum mufarritun sauran qurra kuma wa annahum mufratun sai sun kace in mun ka dauki ƙira'a ta jamhur kenan wa annahum mufratuna ita ce ƙira'a ta jamhur malamai sun bata ma'ana guda biyu sun ka ce wa annahum matrukuna za a bar su a cikin wuta shine mufratuna za a bar su a cikin wuta wasu malamai sun ka ce wa annahum mufratuna wa annahum mu'ajjaluna za a yi gaugawar kai su wuta an gane ko من الفرط في اللغة كما يدى إمام الزجاج يتي التقدم قوقاوا كنا شيء صلى الله عليه وسلم يتي في حديث صحيح مسلم أنا فرطكم على الحوض نيزان قباتيكم إن منك أوكي قراءة آه وأنهم مفرطون مفرطون أنكما وطراء كسرة شيني ما سكيت رئيكاني afratu fi ma'asiyati Allah sun ketare iyaka sun kai matuka wajen saba ma Allah kamar yadda kake cewa qad afrata fulanun an gane ko fi makruhi wani ya kai matuka balagha fi isa'a kina ya kai matuka wajen muna namini wanda ita ce qira'a ta nafi mufritun qira'a ta abi ja'far kuma wa annahum mufarrituna an gane ko mufarrituna masu tozartarwa ne an gane ko ai mudayyi'una fi duniya masu masu tozartarwa ne masu tozartar da dokokin Allah ne ba ruwansu da dokar Allah don shi kahiri bai da akwai halat ko haram ba abinda a halat abinda ya shigo hannu abinda ba halat ba abinda bai shigo hannu ba alhalalu ma halla bil yadi shi yasa suka kirkiro siyasar alghaya tubarriru alwasila alghaya manufa inda za a buri an gane ko tubarriru alwasila suna yana halatta tunda da Hausa namiji ne shi buri yana halatta hanyar da za a samu in kana da burin ka samu kuɗi to duk ta hanyar da sun ka shigo ka su wajen su halatti shi yasa wannan yaƙe-yaƙe da ake yi in muka duba muka gani saboda to suna da kamfunan yaƙi kamfunan makamai to don haka ya halatta a tada yaƙi don saboda a kashe mutane a samu kuɗaɗe ba ruwansu dan adam bai da kima ya halatta a yi amfani da ilimin technology a cuci waɗansu a zalunce su a tarwatsa ƙasashensu ai komi ɗan adam ba komi bane inda za a samu dukiya mu farre tsona ya halatta a sai sassan ɗan adam a samu kuɗi yanzu turai in baka yi anniya ba in ka baro gawar ka can da suna suna turbuɗe ta in gwamnati ta biya kuɗi tunda wurin turbuɗa sai an sayi to yanzu an huta da mutum ya mutu shikenan sai su sa mai wannan maganin suke sa jikin shi bai saurin lalacewa duk wanda ya toye ce bai da kaza sai a ciri wanda ya zo ce bai da ijiya sai a ciri a samu wanda ya zo ce bai da kaza a ciri wani lokacin kuma suna halbe mutum ma don a cire gaɓoɓinsa wani lokaci a buge shi in ya suma a ɗauke shi a je a mai operation daga ba a hiddo shi a yadda shi ba ruwansu to mun dai jirar da waɗannan kira'o'in suka ba da ma'ana Allah kai muni tsari aya ta gaba wadda za mu je a kanta ta gaba wato ita ce aya ta 65 a cikin suratu aya ta 64 ina zuwa aya ta 65 ne inda Allah ce wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah shine saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu ma'ana ta bushe kenan muna ganewa ko shine abin da ake nufi da mutuwar ta anan malaman har da alqur'ani sun kace duk qur'ani gaba daya fa ahya bihi al-arda in ka ga ahya bihi al-arda ba'da mautiha wuri guda ne kadai akwai min ba'di cikin suratul ankabut an gane ko shi kadai adda min ba'di mautiha sauran duk ba'da mautiha ne ka rike ga ka'ida bayan ta bushe sai Allah ce inna fi zalika la ayatan wannan akwai aya li qaumin yasma'una ga mutanen da suke ji bai ce suke gani ba ma'ana suke yin ayoyin Allah ji irin na karba mun gane ko yawwa aya ta 66 ita ce da tawjihul qira'at sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra wa inna lakum lalle tabbat a gare ku fil an'ami a cikin sha'anin dabbobi la ibratan akwai abin lura an gane ko kalima ta ibra abin lura daga abara na ya ketara shi ku duk abin da ka ketara sai ka samu sanin wani abu daga cikin shi ba sai kuma fahimta ba daga nan ka samu al'ibara sai a ce ibara wane ya yi ibara ibara kenan abin da ya ketara kalmomin da ya amfani da su ketara har ya kai zuwa ga ma'ana ana ce mahawaye al'abarat saboda suna ƙetarowa daga ido su hito waje wallahu ta'ala ala an gane ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nusqikum ko muna shayar da ku nusqikum to na akwai qira'a wato daban-daban yadda ake karanta wannan lafazi akwai ƙira'a ta nafi da ibn amir da yaqub da shu'ba wanda rawi ne na na asim al-kufi sun karanta nasqikum nasqikum daga saqa yasqi to nasqi fi'ili ne thulathi dama in kaga fi'ili yana farawa mudari'in shi na farawa da fatha an gane ko ko ya zamanto abin nan ne sulasi ko kuma banda ruba'i mai abin nan ruba'i mai alhamza ko shadda mudaf kenan shi da zamba yake farawa to to wannan shi ne abin da kamata mu fahimta sabanin su kenan da shi da ruba'i mai fata ko shadda banda in ya wuce haka wani lokacin sai shi koma da fata kitai istaghfara yastaghfiru ake cewa an gane ko takallama ya takallamu tafa'ala kenan amma fa'ala da af'ala su don ma ake mudari'in su to almuhimu da Allah ce nasqikum dai a qira'a ta nafi' da ibnu amir da yaqub da shu'ba rawi na asim fi'ili ne sulasi mai harfi uku saqa yasqi to sai Allah ce nasqikum an kai amfani da nun abin nan nun nunul jama'a amma al murad bihi at ta'zim huna ana nufin girmamawa muna shayar da ku mun gane ko yawa qira'ata abu ja'far tasqikum waɗannan dabbobin al an'am an yi ta'anifin shi saboda jam'i ne na at-taksir yuzakkar wa yu'annas tasqikum tana shayar da ku an gane ko to sauran qurra kuma sun karanta nusqikum muna shayar da ku sai dai shi nusqikum ruba'i mai alhamza mai mai alhamza saqani sai an kace asqahu yusqihi to sai ce nusqikum muna shayar da ku kenan da nasqikum da nusqikum duka fi'ili ne wanda aka danganta zuwa ga Allah sai dai wancan sulati ne nasqikum wancan kuma lusqikum ruba'i ne shi ko tasqikum fi'ili ne sulati sai dai shi kuma an danganta shi zuwa ga ni zuwa ga dabbobi suna shayar da ku mimma fi butunihi Allah ce muna shayar da ku daga abin da ke cikin shi duk cikin Qur'ani ce ga ce mimma fi butuniha amma nan sai ce mimma fi butunihi bai ce mimma fi butuniha ba al-an'am saboda mi saboda al-an'am wato nan ya hankalta ma abin nan wasu malamai suna ganin tun da jam'i ne ya gabata jam'i kuma yau zakkar wa yu'annas jam'u taksir an gane ko ko kuma a ce a'a jinsin shi an ka hankalta ba kenan nusqikum mimma fi butunihi ai mimma fi butuni jinsihi can kuma mimma fi butuni ha an hankalta mata a matsayin wato jam'il at-taksir na yuzakkar wa yu'annas sai Allah subhanahu wata'ala ce min baini farsin tsakanin fars in tabe ba farasin an kace ba in an ce faras doki ko namiji ko mace in an ce hisan namijin doki to amma nan ba da sinun bane kuma abin sai an kace kuma an kai mara'un sukuni anan ba a ce faras ba sai an kace farsin da sa'un to don wasu da yawa da sino suke karanta shi musamman nan kasashenmu da yake bamu da sa'un galibin mutanen mu sino na suka mai da sa'un eh wa min sharrin nafasati fil uqadi sai su ce wa min sharrin nafasati fil uqadi ci gaba to min baini farsin tsakanin tumbi shine fars anan ba doki ba wadamin da jini tsakanin tumbi da jini ma'ana akwai wani sashe na jini na dabba akwai wani sashi na tumbi ma'ana abinda tumbi ya nike da shi ake hadawa ana yin nono sai Allah ce to muna shayar da ku labanan kiran nusikum labanan na nono khalisan tatacce wanda in ya hadu yanzu baka ganin abin tumbi ciki ba ganin jini ciki sa'izan lisharibina Allah ce mai dadi ne asalin sa'ib shine abin da yake ciwo cikin makoshi da gaugawa lisharibina ga masu sha to a nan akwai ijazi na alkur'ani lokacin da wata aya ta sauka babu wasu ka'idodi da za a bi a gane yadda nono yake haduwa a cikin hantsa amma gashi alkur'ani ya bada wannan bayani hay'atul ijaz al'ilmi ta fil qur'ani was sunna ta kasar saudiya wadda ke rabitul alam islami suna da bincike akan wannan in ka diba cikin littattafan su zaka ga yadda suka kawo manya-manyan profesoshi na ilimi na dabbobi na duniya da sun ka kawo wanga hakika da alkur'ani ya faɗa mun gane ko abu guda za mu ɗan ƙara shi ne taujihi nan yana da alaƙa da aƙida ƙira'a ta abu ja'far allah ce tana shayar da ku ƙira'a ta sunafi da shi da abdullahi ibn amir ina fata an fahimta wato abin nan ƙira'ata nafi' da su da su da su abdullahi ibn amir an gane ko sun karanta da yaqub da shu'ba nasqikum an danganta shayarwa zuwa ga Allah da fi'ili thulathi sauran kuma sun karanta nusqikum shi ne an danganta shayarwar zuwa ga Allah amma da fi'ili ruba'i to Allah ne yake shayar da mu ko ko dabbobi suke shayar da mu Allah to kuma ya ce tasqikum nan dan saboda a nuna maka cewa akwai al-asbab adh-dhahira akwai al-asbab al-batina intabih Allah subhanahu wata'ala bai salbna al-makhluqat ya jaye musu nasu asbab adh-dhahira tare da cewa al'asbabul haƙiƙiya inda Allah ta'ala dabbobi suna shayar da mu saboda Allah ya halicce su ya sanya sun zan asbab amma da Allah bai so ba su ba mu nonon da ba bai halicci abincin da za su ci ba balantana har wannan aikin su kansu dabbobin ba suke yin aikin ba su sarrafa nonon har nonon ya zama nono a zo a tatsa shi yasa za ganin Allah ya ce a fara aitum matum nun ba ku ga abin da kuke jefa a cikin mahayawa ba kaga Allah bai ce abin da muke jefa ba sai ce a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun ku ke halitta ko mu kaga sanya mani ce mai fa sai Allah danganta shi zuwa gare ka duk da yake bai iya kasancewa sai da mu sai da izinin Allah amma saboda nan wani na iya fakewa yace a to ai Allah ce shi na gaje hukumi cikin mi cikin mahaifa don haka in yayi zina ma lahiya launa sai an ka danganta jefa mani cikin mahaifa zuwa ga gare ka kai dan adam kuma Allah ce min a fara'aitumul abin nan ma tahrufun abin da kuke noma kaga wajen noma sai Allah ya danganta zuwa gari ka don kai za ka yi ko ka kera na'urar da za ta yi amma a antum tasra'una ku ku fitar da shi ita na'ura ita za ta fitar da shi ko ku kai in ka je kai noman kai za ka fitar da shi a in ka yi shuka Allah zai fitar da ita sai ya ce ka gani Allah aikin Allah ne shi yasa wannan ma ba ba ka amsa ba afara aitumul ma alladhi tashrabun aisha kai ce a antum anzaltumuhu min al-muzni saukarwa ta wace ta Allah ce ba tana ciro bace ko wani mutum haka afara aitumun nar allati turun wutar da kuke hasa kake kunna wuta ka cinna ta amma a antum an sha'atum shajarataha am nahnu al-munshi'un mun gane wannan to a babin aqida ana son ka gane wannan in an ce mota ta kawo mu garin ya mai ba shirka bane in ba an dauke ba da izinin Allah ba Allah ya kawo mu da izinin shi amma ya sanya mota ta zammi sababi ba a ihmalin wancan ba a ihmalin wancan matsalar da musulmi suke ciki suna ihmalin asbab ba su son su yi aiki ba su son su yi bincike ba su son su yi neman ilimi suna jira su yi nasara Allah bai ce duniya su zamna haka ba su kuma tura matsalar su al-ghurur sun rubu in sun kai kere-kere su tsammanin kere-keren su nake ba su nasara ba wai Allah ne ke ba su nasara ba sau suna ganin science ita ce mi ta kowa matsayin ubangiji science a wurin su sun ka ce dan adam bai da bukatar Allah tun da ya yi ilimi eh in shi da bukatar taya maka da shi tsaya shi ta roƙon Allah kawai shi ilimi shi kera jirgi malam bello sai makka haka suke gani to amma me yasa maganin ko jirgin wani lokaci sai ya ki aiki bukata bata biya ba dan an da baka akwai kunci da ubangiji eh to dan haka irin waɗannan abubuwan suna yawan faruwa da haka aƙida ta musulmi mu gane cewa al bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah ta'ala Allah ya kyauta to bari mu je aya ta gaba ita ce wato aya ta 71 Allah subhanahu wata'ala ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ne ya fifita sashen ku akan sashe a cikin arziki an gane ko duk yadda an kaso duniya kowa ya zama mai kuɗi bai yiwa Allah bai yarda da wannan ka'ida ba ko kowa a bashi kuɗi na bai yiwa kowa ya zama mai kuɗi a ce yau duniya an buga kuɗi an ba kowa kuɗi to sai wani ya talauci dalili saboda asbabu na samun kuɗi da asbabu na kashin kuɗi sun bambanta ban san ko mun fahimta ba asbabu na samun kuɗi sun bambanta asbabu na kashin kuɗi sun bambanta yanzu wani yau in ka bashi miliyon ɗari ko da aka sati kashe zuwa baka samu su ya ta yi shirme da su muna ganewa wani ko yanzu in ka bashi miliyon ɗari ko da shekara ka yawo ƙarshen ta sun zama miliyon ɗari biyu saboda hanyoyin da yake samun kuɗi da hanyoyin da yake sarrafa kuɗi ba ɗaya bane da na wancan kuma Allah ya faɗa cewa walau basatallahu rizqa li ibadihi laba gaufil ard da Allah ya yalwata ma mutane arziki a bayan kasa da sun yi banna a bayan kasa ashe ba wai da Allah bai ba ko kuɗi bane sannan kuma Allah subhanahu tunda akwai mutane da suna son kawai su samu kuɗi su je su taimaka mai su kashe mutane to ashe da Allah bai ba su kuɗi ba don kasu kashe mutane da Allah bai ba su kuɗi ba sannan kuma Allah ya faɗa a cikin suratu zukhruf nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mun mun karba musu rayuwa kowa wannan manomi wannan kaza wannan likita wannan kaza wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka fifita sashin su akan sashi sai Allah ce li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan saboda sashin su ya riki sashe abu abin aiki an gane ko ma'ana kina abin horewa inda kowa na da kuɗi da babu wanda zai mawani aiki misali ko mun fahimta ba to kaje da dalili shi yasa mazhabobin da ake da su manya manya na tattalin arziki guda uku ne alishtirakiyya socialism sai kuma shiyu'iyya communism sai kuma capitalism ar-ra'asmaliyya ita ar-ra'asmaliyya ita ce ta su America da Turai capitalism daga ar-ra'suna da ra'su da malu sai an ka ce ra'su mal an gane ko sai an ka ƙara ya'un da ta'un dan ta bada mazhaba an ka ce ar-ra'smaliyya mazhaba mai kula da wato kuɗi da dukiya kenan 'yan jari hujja su 'yan jariya cewa 'yan jari hujja su abinda suke gani in kana da kuɗi kana da izinin kai abinda kake so gwamnati ba wanda ya sai ce maka ga yadda za ka yi wannan maza ba ba kila ce don in kai haka nan sai ka bautar da mutane da kuɗi kamar yadda yahuda suke mu'amala da riba don su samu kuɗi su bautar da mutane tunda mai kuɗi sai ga komi a'a ba komi da labarin kai da kuɗin ka don kana da kuɗi ko ba haushe cikin magana shi yake cewa mai laya kiyayi mai zamani dan mai kuɗi kiyayi dan mai mulki in baka son kuɗin uban ka so ƙari su kuma yan shiyu'iyya da su da yan yan shiyu'iyya irin su rasha irin su china da kuma yan ishtirakiya irin su faransa socialism su kuma suna ganin a'a bai dace a ce dan adam ya mallaki kuɗi ba musamman su yan shiyu'iyya ma musamman suna ganin bai dace shiyu'iyya daga sha'a ya shi'u na abu ya yadu innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha ishtirakiya kuma daga sharaka ne tarayya ma'ana mutane su yi tarayya cikin dukiya a'a Allah bai hana mutum ya mallaki dukiya ta ba muna ganewa to ya an ce gwamnati ta rike dukiyar kowa ita za ta sarrafa ta ba ka da ka mallaki dukiya to ya an samu matsala sai mutane su yi ragwanci ba mai neman kuɗi kenan tunda in ka san dukiyar ka in kan mutu kai ba za ka amfana da ita ba irin yadda kake so kuma ƴaƴanka ba za su amfana da ita da jikokinka to me amfanin neman ta kuma babu su ko sai suka kashe almunafasa al-iqtisadiyya an gane ko to amma musulunci da yazo yace a dan adam yana da izinin ya mallaki dukiya ya neme ta ta hanyoyin da musulunci yace dama ka'ida biyu musulunci azama dukiya husnul nazar fi iktisabil mal da husnul nazar fi masrafil mal a kyautata ta inda za a samo dukiya ka ai fashi ka ai kwace ka ai zina ka ai luwadi ka ai komi a samo ta ta noma ko kyauta ko kasuwanci ko abin da ya kama da haka kuma a hankalta mata inda za a sa ta wuri ne na gari ko kai kan nemo dukiyarka musulunci bai yadda ba ka sa ta inda ba a yadda ba ka ce kai kan nemo kuɗin ka bari ka je ka gina gidajen karuwai ko ku kai nemo kuɗin ka sai ka taimaka ma makiɗa don ba wanda ya ce hada ka dukiyarka ta ko ka nemo dukiyarka kai sai kai wani harka ta sabon Allah da ita a wannan ba hujjar ka bace ai dukiyar ta Allah ce ya baka kuma kai kanka Allah yi ka kuma duniyar ta Allah ce to me hujjar ka mun gane ko to kenan musulunci ya ce a hankalta ma wannan kenan an yadda ka nemi dukiya ta hanyoyin da shari'a ta halatta an gane ko kuma wajen da zaka saka su ya zama to wurin da shari'a ta yadda da shi to nan ne musulunci ya bambanta da waɗannan ka'idodin na turawa na duniya yawwa shi yasa su sun kirkiro riba kuma musulunci ya hana riba zuban nan tana daga cikin abin da ke afka su cikin bashi duk da ke ana ganin suna samun kuɗaɗe amma kuma da yawan mutane suna shiga cikin musiba mun gane ko yawwa to almuhimmu dai Allah ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ne fifita sashi akan sashi a cikin arziki ba wai cikin arziki ba cikin komi wani yayi wani ilimi wani yayi wani karfin jiki wani yayi wani hankuri wani yayi wani mulki wani yayi wani ilmi wani yayi wani ilimin duniya wani ko a bangare ma ne ilimin duniya wani yayi wani ilimin addini ba wani yayi wani ufuka kulli bi ilmin alim wani yayi wani kaza shi yasa kada ka rena mutum in ka yi shi cikin wata ibada yana daga cikin matsalolin da muke bi sai ga mutum yana azumi misali sai yana rena waɗanda ba sa azumi a ga ka rena su su ma tana yau akwai wata ibada wanda suke wata kai ba ka yin ta to sai ni kowa ya nemi falar shi a wajen Allah. Ina, a firrizki nan ƙaidi na, muƙayyad ne, eh, firrizki, ai akwai fil ilmi, akwai fil mulki, akwai fil sabri, eh, nan ƙaidi na, inda ya ce wallahu faddala ba'adakum ala ba'adin yin shuru, shi ne sai da manto mutlaq. Sai Allah ya ce, faman ladina fuddilu, waɗanda an ka fifita su an ka ba su dukiya ba su kasance ba biradi rizqihim su mai da arzikin su alama malakat aymanuhum game da abin da damar su ta mallaka ta bayi bai ce man malakat aymanuhum ba sun kace domin bawa yana da tawaya ta tasarruf Allah ce to fahum fihi sawa su zamanto daidai da su da bayin su an gane ko nan misali na an ka buga bai yiwa yau a ce bawanka kana da kuɗi miliyan 100 sai ya zamanto yadda kake mu'amala da kuɗinka ka kashe abinda ka gada ba shi ma bawanka haka zai yi to ai ba bawanka ba kuɗinka ba ka da wannan ko matarka to na Allah na so ya nuna musu Allah shine ya halicci gumaka da sauran duk adoni da ake bautawa na mutane da sauransu to in ba ku yarda ba dukiyar ku ta zama to daidai da bayanku ku yi amfani da ita da ku da bayanku daidai wa daida to Allah da ya halicce ku don bauta yayi ya halicce ku don haka bai yarda ba ku ɗauki wannan bautar ku juya ta zuwa ga bayan shi mun gane wannan sai Allah ya ce afa bi ni'matillahi yajhadun ko ba ka nan bane yawwa yanzu da neman Allah yajhadun suke mi suke musu mun gane ko wannan ita ce qira'a ta jamhur yajhaduna suke musu qira'a ta shu'ba wanda rawi ne na asim da kuma ruwais wanda rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta afa bi ni'matillahi tajhaduna yanzu da ni'ima Allah kuke musu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan sai zaman to an yi damirul khitab ko uslubul khitab a qira'a ta shu'ba da ruwais malaman da suke taujihin alqira'at bil qur'an in ka diba safha ta 100 da 70 da uku zuwa safha ta 174 sun ka ce qira'a ta afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi afa bi ni'matillahi tajhaduna sun ka ce an hankalta ma khitabin da ya zo gabanta kina as-siyaq as-sabiq wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ba'dakum yace bai ce ba'dahum ba kinan ba'dakum ana magana da wanda yake nan tajhaduna kuma sai da manto ya dace da shi ita ko qira'a afa bi ni'matillahi yajhadun ita ma an hankalta mata uslubul ghaib da ya ja a qablaha kinan wato as-siyaq as-sabiq inda Allah ce faman ladina fuddilu bila biraddi rizqihim bai ce biraddi rizqikum ba alama malakat aymanuhum bai ce alama malakat aymanukum ba fahum fihi sawa bai ce fa antum fihi sawa ba ko ba da mani kamar da faɗa cikin suratul rum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum shi yasa kuma an kace an yi amfani da uslub ma ja'a ba'daha kenan ita abu biyu ne abin da ya zo bayan ta dan ya ce afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yatami hum yakfuruna an gane ko kaga nan sai ce afa bil batili yu'minuna bai ce tu'minuna ba wa bi ni'mati llahi hum yakfuruna bai ce antum takfuruna ba kira wannan sai sai dace da wato afa bi ni'mati llahi yajhadun ba sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma idan muka duba cikin suratul ankabut akwai aya mai kama da wannan inda Allah subhanahu wataala ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfuruna babu hum a cikin suratul ankabut a cikin suratul nahl akwai hum mun ga da wannan da kyau ko yawwa to akwai aya da zamu kara duk da yake ba ta da tujuhil qira'at mun manta da wasu ayoyi guda biyu abin nan mun mance da waɗansu ayoyi guda biyu aya ta 68 da ta 69 duk da yake taujihinta kalimomin an riga an gabatar da su a cikin surorin da sun ka gabata kinan ba abin nan ba ne amma dai muna iya yin bayani kansu in mun kare wannan Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ne sanya muku daga kawunanku azwajan mata wasu malamai sun ce to da wannan ne malamai sun kafa hujja in ka diba cikin adwaul bayan da kuma aljami' li ahkamil qur'ani cewa bai halatta ba mutun ya auri wani abu wanda ba jinsin dan adam ba don ya ce min anfusikum ba auren kar kariya alramma don ba mai anfusikum ba ce arban ba ya dariya ko shaka in wani tabbata shi ya halatta mutum shi armin shaka arba sai kace Allah ce wallahu ja'alakum min anfusikum mun gane ko to shin nan da malamai suka wata matsala shin ya halatta a aure aljana an gane ko to wasu ka ce a ka'ida auren mutum da aljani ya bai yiwa ta tsunyoyi ne ake kawo don suna cewa wasu cikin kissa uwar bilqisu abin nan ce aljana ce shi yasa tana da kohatu ko lokacin da muna yare sai a ce in kan gama ce da daddare saman ta lullahi yaro na kasan ta akwai kohatu aljana ce to ina abuwa ana faɗin su wannan hadisi da ke cewa baban bilqisu aljani na yabba yabba da aurenta ga abin nan ga wani mahalbi ko wani zarumi sai ya aure mamata sai ta aihidiya dan adam kofato kuma ya bayyana kenan jinsi na aljani ya bayyana wannan hadisin da suke kawo bai inganta ba an gane ko amma imamu suyuti ya littafi akan wannan kuma in ka diba cikin tawil mukhtalif alhadith na ibn qutayba tahqiqi na muzaffar sinari ya kawo wannan mas'ala ya dan tattauna akan ta dan haka dai babu dalili da cewa ana iya arba aljanna mu yanzu in mutum na da kuɗi musamman ba a san mata sai ba sai a ce aljanna ta yi arba tana kawo kuɗi an gane ko to ai ko bai aure ta ba tana iya kawo kuɗi in dai suna da alaka to Allah ce waje ala lakum min azwajikum banina Allah sai ya muku daga cikin matan ku banina kun ka samu ƴaƴa ko wa hafadatan da jikoki sune hafada jam'i ne na hafid wasu sun ka ce hafada Allah sai ya muku yara masu yi muku hidima amma dai hafadatan dai a fassara shi da masu wato jikoki kenan daga alhafduna shine gaugawa saboda yaro gaugawar tashi gare da gudu wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya arzita ku daga dadada na akwai ijmal abubuwan da Allah ya arzita mu da su suna da yawa ya faɗi sashen su kuma shine bacin alqur'ani akwai an-nakhil akwai al-a'nab akwai kaza akwai kaza afa bil batil yu'minuna shin yanzu da ƙarya za su yi imani da gumaka wa bi ni'matillahi hum yakfuruna yanzu ga ni'mar Allah za su yi za su kafirce kaga wannan akwai soki burutsu a cikin sa Allahumma amin ayar da muka ce za mu ɗauka duk da yake kalmomin ta mun yi taujihin su aya ta 60 da takwas da kuma aya ta 69 inda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wahayi zuwa ga wato zuma kudan zuma kenan an ittakhidhi min aljibali Allah ya ce ki riƙa ya ce zuma daga duwatsu buyutan ko ba haka ba imamu warsh wanda rawi ne na nafi' da kuma imamu hafs wanda rawi ne na asim da abu ja'far an gane ko wanda yana da kira'a shi almadani da kuma abu amr ibn ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi al-basri yani sun karanta buyutan sauran kuma sun karanta biyutan to in ka karanta biyutan da buyutan duk ma'anarsu ne daya kawai dai ita wacce an yi ma ya'un kasra saboda kasar an yi ma ba'un kasra kinan ta rika daga cikin gidaje ta yi gidaje ma'ana dai a cikin duwatsu wa min shajari da min da itatuwa wa min ma ya'rishun da kuma abinda mutane suke yi na gine-gine an gane ko imamu ibnu amir an gane ko da imamu shu'ba wanda rawi da asu sun karanta wa mimma ya'rushu arasha ya'rushu shine abin da ya gina wa dammarna ma kana isna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun ko ma kanu ya'rushun wanda sun karanta don ba sai ka gane kinan fi'ili na arasha ana cewa arasha ya'rishu da arasha ya'rushu mun gane ko yawwa to ala ayyati hal Allah ya bata izini sannan Allah ce sun bakuli min kulli samarati ki ci daga dukkan ƴaƴan itace fasuluki subula rabbiki zulula ki kama hanyoyin ubangijinki zululan an hore ma'ana Allah ya mata wadansu hanyoyi wadanda daga cewa ya an kai jirgin sama yake da hanyoyi a'a zumuwa ta riga jirgin sama hira kuma tana da hanyoyinta zululan an hore su daga wato abin nan ne huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah ce ya khudu min butuniha yana fita daga cikin cikinta sharabun an gane ko abin sha mukhtalifun sharab nan mashrub kenan mukhtalifun alwanuhu launin su ya sassaba fihi shifa'un linnas a cikin shi akwai shifa'un linnas waraka ga mutane Allah bai ce dawa'un ba sai ce shifa'un waraka tunda magani daban waraka daban tana ka sha magani baka warke ba sai Allah ce inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke tunani almuhim wannan aya mun kawo ta tare da cewa kalmomin biyu da ya arshuna mun abin nan nasu mun yi taujihin su amma dai saboda tana dauke da ijaz hay'atul ijaz wal ilmi fil qur'ani was sunna tarabitul alam al islami da take makka sun kawo cewa wannan yake nuna cewa wato qur'ani ya bada labarin zumuwa da yadda take gidaddajinta da kuma umarnin da an kai mata da irin yadda take doka hanya kuma suka nuna cewa ashe wannan cikin nata da an ce min butuni ha wasu ce a'a daga ƙirshin ta ne a'a ai abin sai ya fito daga cikin ciki ko ta ina bai hita da shi ya sani mun gane ko kuma qur'ani sai amfani da mace yace anittakhidi to nan abin da mu fahimta su sun ce annahl ai jinsi ne kina ana iya yuzakkar wa yu'annas amma sun ce a'a mata su ne suke yin wannan mace ce ke jagoranci shi yasa an kai amfani da zamiri na mace kuma yanzu ilimi na bincike ya nuna wannan babbar su mace ce sarkanya kenan laren wadda suke ce ma yawwa to wannan shi dai to kaga Allah ya ce yana magani shi yasa ibn al-qayyim yana littafi at-tibb an-nabawi an gane ko shi magani yana da ka'idodi a musulunci ya zamanto magani kala biyu magani akwai wahayi wanda wahayi ne kuma yanzu kaga zumuwa wahayi na ai manzo Allah sallallahu ya faɗa da hadisan da manzo Allah sallallahu ya bayani wanda suka inganta kaza shi na maganin kaza wannan wahayi ne sai akwai magani kuma an tarihi tajriba wal mulahaza magani wanda turawa suke yi wanda babu nasti babu wahayi an gane ko shi kuma wannan bincike ne da yau da gobe ko nan muna da irin wannan yanzu na Afirka ma in baka da lafiya sai a ce maka in baka da lafiya sha icce kaza ai ba aya ta Qur'ani ce ta ce ta wannan ba tajriba ce wani ya amfani da shi ya samu nasara mun gane ko wanda kaga cuta na sun rike maganin su na gargajiya har yanzu a duniya su ne matsayi na farko a maganin gargajiya saboda magani irin wanda yau ko maganin da ake sha na likita galibi iccen na ai ake sarrafawa kimawiyata da ake sa mishi da tsare shi na to mu kuma sai muka watsar yanzu nan Afirka in ba gane ba dai babu wanda ya wanke yake amfani da maganin gargajiya saboda an dauke shi kauyanci shi ma bature iccen ne yake sarrafawa amma bai son ka gane saboda gare shi zai samu kuɗi gare ka masu yawa kuma ya maida ka bawa ne Allah shi muna tsari mun gane ko kenan dai magani kala biyu ne akwai wanda yake an tariqil wahyi akwai wanda yake an tariq at-tajriba kuma magani bai bai bai aiki sai da ni sai da izinin Allah dan haka duk likitocin duniya ba za su ba baka iya ba za su iya baka lafiya ba sai dai in suna da magani suna iya baka in Allah ya so shi ma mun gane ko yawwa to da wannan za mu fahimta wannan kuma shi ce fihi shafa'un linnas kaji waraka ma Allah ya ce in dai ka sha da yaqini cewa abin yana magani don saboda da maganin wanga na wahayi da magani na baturi duk wanda ka sha mun gane ko amma kai a fahimtar ka koko baka yadda da maganin ba to ba zai baka tasiri ba ko ba karan bane kenan in ka ga magani bai amfani ba akwai wasu sharuɗa da an ka karya muna ganewa su ke samun maganin bai amfani ba Allah ya kyauta to mu je aya ta gaba ita ce aya ta 79 a cikin suratu an-nahl inda Allah subhanahu wata'ala ce alam yarau ila at-tayri ko ba haka ba Imam Ibn Amir الدمشقي ده إمام يعقوب الحضرمي البصري ده إمام حمزة الكوفي ده إمام خلف الكوفي سنكرنتا ألم تروا an gane ku su sun karanta alam tarau shin buku gani ba kinan uslubul khitab sauran qurra sun karanta alam yarau shin busu duba ba ila tayri zuwa ga tsuntsu musakharatin an hore su saboda nan tsuntsu jinsi na shi sa aka ce musakharatin ba ce musakharun ba kuma shi ismul jinsi yuzakkar wa yuannas musakharatin an hore su fi jawi sama a cikin sararin samaniya ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ke rike su in ba Allah ba ko akwai wanda rike su inna fi zalika Allah ce a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani ina fata an fahimce ni yawwa to anan abin da ya kamata mu gane ko wace qira'a an yi mata taujihin ta da abin da ya dace da ita ita qira'a ta khitab an gane ko qira'a ta khitab wa lam taraw qira'a ta ibnu amir da yaqub da hamza da khalaf an yi taujihin ta da abin da yazo wato gabanin ta kina astiyaqu as-sabiq dan Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kaga ya ce akhrajakum bai ce akhrajahum ba min butuni ummahatikum bai ce min butuni ummahatihim ba la ta'lamuna shay'an bai ce la ya'lamuna shay'an ba waja'ala lakum mustama'a bai ce waja'ala lahum mustama'a ba wal absar wal af'idata la'allakum bai ce la'allahum ba tashkuruna bai ce yashkuruna ba kinan kaga duka uslubul ne shi yasa sai an kamata alam tarau uslubul khitab kenan su ko sauran alam yarau ila tsairi ita ko qira'a ta ghaibi sai sun kai mata taujihi da cewa akwai ayoyin da sun ka zo gabaninta inda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'una ko ba kadan bane aya ta 73 a cikin suratul nahl an gane ko sai ce alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama tunda ya ce wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani Allah ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani Allah sai ce to alam yarau ila tsairi duk da kire ayoyin sun yi nisa amma da yake siyakin dukkan kafirai a cikin sa Abu Amr ibn al-Ala al-Basri yayi taujihin ta da haka ina fata mu ce yana cikin qurra kuma yana da cikin malaman lugha dama da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam al-Kisai al-Kufi qurra ne kuma nahawiyuna ne ina fata an fahimci ni yawwa oh hmm safha ta tawjihul qira'at safha ta 174 zuwa safha ta 175 an gane ko yawwa to kaga wanda yake nuna maka cewa baturi da ake ganin yayi hikima yayi jirgin sama an gane ko yawwa to wannan ba wani abin nan ba ne lalle ya yi ƙoƙari tun da ya gano wasu abubuwa cikin halittar Allah amma dai shi bature kahin ya yi jirgin sama sai da ya kalli tsuntsu da kifayen ruwa waɗanda ke tashi su yi tahiya mai tsawo da in ka dibi siffar jirgi galibi ba siffar tsuntsu ta aka yi ba kifaye na ruwa waɗannan masu tashin nan suna yake ake kamanta su da shi an gane ko duk da yake wani jirgin ana yi masa alama ta ta tsuntsu abu na farko kenan abu na biyu abin da bature ya yi jirgin sama da shi ba shi ya halicce shi ba da robobin da karfon da komai halitta Allah ne kenan shi bature ya kalli tsuntsu ya ɗebo halitta Allah karfe da sauransu ya haɗa yin siffan shi an gane ko da yawan tsuntsu da wancan kifi da muka ci sannan iskan da jirgin yake tafiya sama da shi ba baturin yi shi ba halitta Allah ne ƙasar da jirgin yake sauka a kanta ta Allah ce muna ganewa sannan ya kalli da tsuntsu yake tashi shi ma jirgin yayi kwaikwayon shi muhakat ne kiran da haka baturi ba halitta yayi ba muna ganewa to ka dauke kuma sauran duka abubuwa da baturi yake kerawa galibi yana hankalta ba halitta Allah ce da take amfani da wani abu sai ya kokari yayi wannan an kalli kwakwalwar ɗan adam sai an kai kwamfuta shi yasa an kace mata na'ura mai kwakwalwa an gane ko azzaka'ul istira'i yanzu da suke zance ko ba haka ba eh abin da suke ce ma abin nan intelligence artificial to Allah ya kyauta to aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aya ce ta 90 daidai inna Allah ya amuru bil adl Allah yana umarni da adalci alhamdulillah kafiya hadikum Allah yuslih balakum bil adl wal ihsan kuma Allah yana umarni da kyautatawa wa ita idil qurba Allah yana umarni da aba ma'abuta kusanci ya shafi haqqahu kenan dan ya ce wa atil qurba haqqahu wa yana anil fahsha'i Allah yana hani da alfasha wal munkari da abin da yake abin kyama wal baghi da zalunci ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna dan ku wa'astu Imam Hafs da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta ya'idukum ya'idukum la'allakum tadhakkarun asalin ya'idukum ya'idukum ne Allah shi na muku wa'azi an ka shahewa wani sai zamanto ya'ilu wazanin shi asarf la'allakum tadhakkaruna dan ku wa'astu sauran ƙura'a kuma la'allakum tazakkaruna sai zama to ƙira'a ta hafsu da hamza da kisa'i da khalaf tazakkaruna asalin shi ta tazakkaruna an shafe ta'un ɗaya wancan kuma tazakkaruna ta'un biyu ne aka mai da guda ta koma zalun sai an ka shigar da ita cikin zalun wannan aya in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an suna daga cikin ayoyin al-qur'ani waɗanda sun ka tattaro ma'anoni masu yawa da a duniya za ta yi aiki da waɗannan abubuwan gaba ɗaya da ya ishe ta ta zama da lahiya inda za a aiki da waɗannan shi ya sama cikin hutuban mu ta gida kullum da ita ake karewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi ko wa yanhi 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna to inda ba na fassarawa an gane ko ta kumshi komi duk abin da ake bukata ba sani ko mun fahimta ba kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an wannan aya ya kawo su a cikin wurare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an yace utitu jawami al-kalim jawami al-kalim zaka ce magana ce kadan amma tana da ma'ana mai yawa shi na daga cikin fanni daga cikin ilimi na balagha al-ijaz an gane ko to kadiba kuma cikin al-iklil system ba tanzil karkashin wannan aya zaka ga bayanai masu yawa da ita da ayar wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in nan zaka ga bayan dai almuhimmu aya wanda zamu dauka aya ce ta 96 amma ba za mu gane ta ba sai mun dauko ta 95 inda Allah ya ce wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila ga ko sayar da alƙawarin Allah da wani abu dan kadan ahdullahi na alƙawarin Allah mawdu'i ne kana kana ita taro ayoyin da sun ka bayanin alƙawuran bayi da Allah inna ma inda Allah khairul lakum abin da yake wajen Allah shine mafi alkhairi gare ku kuka ce shine alkhairi ko ba kada bane in kuntum ta'lamuna in kuna da sani ko da ka dauki dan abin da zaka samu in ka sai da alƙawarin Allah alheri na to wajen wajen Allah ya fi zama alkhairi amma a hakika babu wani alkhairi cikin abin da an ka saba ma Allah ma indakum yanfadu inji Allah abin da yake wajen ku yake karewa wa ma inda Allah baqin abin da yake wajen Allah wanzaje na tabbatacce sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala najziyanna allazina sabaru tabbat za mu sakan kama waɗanda sun kai hankuri imam asim al-kufi da imam ibn kathir al-makki da imam abu ja'far al-madani da imam abdullahi ibn zakwan rawi na ibn amir wanda shi shina da huska guda biyu yana karantawa da nunun kuma yana karantawa da ya'un bi khulufin anhu in ka jance bi khulufin anhu kenan yana da sabanin karantawa to waɗanda sun karanta wala najziyan allazina sabaru Allah ce wallahi tabbat za mu sakan kama waɗanda sun kai hakuri ajrahum ladasu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da sun ka aikata sauran sun karanta wala yajziyan allazina sabaru an gane ko kina Allah zai sakan ka musu don najziyanna uslubul khitab ne yajziyanna uslubi ne nami na al-ghaiba ina fata an fahimta to yanzu ya zamu yi da taujihin wannan a alƙur'anance tun da gasar shi ɗan ƙur'ani ne ce sai an yi bayani a alƙur'anance malaman da ke taujihul qira'at in ka diba cikin safha ta 175 sun ka ce kowace qira'a an yi mata taujihi qira'a lana najziyanna an gane ko sun ka ce to ita an hankalta ma wala wala najziyanna alladhina sabaru nan ayat da ta zo bayanta man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم an gane ko yawwa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kaga wannan duk nunu sun ka karanta kenan wannan siyakin ya tabbatar da ita ita ko qira'a abin nan ta wala yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sun kace saboda abin da ya gabata na uslubul ghaiba dan ya ce ni don ya ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baqin bai ce wa ma inda na baqin ba sai ce wala yajzi da ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu Allah zai saka kama da sun kai hankuri la da su da mafi abinda wato sun ka aikata Allah ya sanya mu daga cikin su to aya ta karshe wadda zamu dauka inda Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka musanya aya muka kawo wata aya a madadin wata aya wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah shine mafi sani game da abin da yake aikata yake saukarwa an gane ko bima yunazzilu an gane ko imamu ibn kathir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta bima yunzilu to yunzilu da anzala in ka ce yunzilu an hankalta ba abin ya sabko ya kare sabka gaba daya sabka shi guda yunazzilu kuma an san abu ne wanda yake sabka daga lokaci zuwa lokaci duk da fi'ili mudari yufidu tajaddudu wa takrar Allah shine mafi sani game da abin da ya saukar qalu inna ma anta muftar sai ce ai kai ne makarici kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanga aya Allah ya ce a shafe kun ta kawo sai ce kai kajiya Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamuna mafi yawancin su ba su da sani sai Allah ya ce to ga amsa qul nazzalahu ruhul qudusi an gane ko Imam Ibn Kathir ya karanta qudusi an gane ko qudsi yayi ma dalun sukuni qul nazzalahu ruhul qudsi qud qud qalqala sauran kuma sun karanta qudusi ruhi mai tsarki ya sauka daga gare shi ya sauko da shi nazzalahu an kace ya sauko da shi ruhul qudusi ruhi mai tsarki amma sai an kace min rabbika dan ka gane ba da jibril ba daga Allah abin yake bil haqqi da su gaskiya li yuthabbita allazina amanu don a tabbatar da zukatan masu imani wa hudan kuma ya zama to shi shari'a ne dan shari'a an ka saukar da alqur'ani wa bushra lil muslimin kuma dan ya zama to bushara ga musulmai ina fata an fahimta waɗannan suna daga cikin dalilan saukar da alkur'ani dama na an ce tabbatar da zuciyar mu'minai can ma cikin furqan an faɗi tabbatar da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina kafaru law la nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila to wannan suna daga cikin ayoyin da suke nuna akwai annasku fil qur'an Allah yana iya musanya aya da wata ya shafe wata ya kawo wata sannan game da alarma mai hadda alkur'ani in muka duba nan wa hudan wa bushra lil muslimina amma can aya ta 89 da Allah ya ce wa yawma nab'atu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim sai mun yi hattara a aya ta 84 wa yawma nab'atu min kulli ummatin shahidan a cikin suratul nahl min kulli ummatin ba fi kulli ummatin ba sannan da an ka ce shahidan alaihim min anfusihim can ko sai an ka ce shahidan thumma la yu'dhanu lil ladina kafaru ina fata an fahimce ni to sai an ka ce شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سيكتي وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين آية تتمانين ترى أكوي رحمة وهدى ورحمة وبشرى آية تتمانين بيو وهدى وبشرى باب رحمة للمسلمين فإن أقرن متومن ديكي سنقار بياني لأدوبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة 28 أكوي بياني ديكاوك كشمونا آية ونديكي دا علاقة دا أبندن ita ko waccan aya wala yazni yanna alladhina sabaru ajrahum yadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 870 wato da hudu an gane ko yawwa to da dukkan alamu da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته